أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa yau muna 26 ga watan Ramadan, hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shekara ta 1442 wanda ya daidai da bakwai ne ko? Ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta wato 2021. a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da tamanin da shida a cikin suratu wato al'araf a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan aya ta ɗari da tamanin da shida zuwa aya ta ɗari da tamanin da bakwai a cikin suratul araf a shafi na ɗari da saba'in da hudu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ce, Yas'alunaka ani sa'a, suna tambayarka game da as-sa'a, kalima ta as-sa'a wani lokaci tana nufin wato lokaci karan kansa, wa yau mu taƙumu sa'atu, yuqsimul mujrimu na malabisu gaira sa'a, ɗan lokaci kaɗan. Sannan as-sa'a tana nufin agogo domin yana nuna lokaci. a wancan lokacin kaga as-sa'a can lokacin da ba a yi agogo ba ba ta nufin wannan sannan as-sa'a tana nufin kiyama kenan tana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban kuma ka gane kalima tana iya intiƙali wani lokaci ta faɗa da ƙarfin ma'ana saboda wani abu ƙere-ƙere da wasu abubuwa da aka cimma aka ƙara mata faɗin ma'ana yas'alunaka anis sa'a suna tambayar ka game da ranar tashin alkiyama ayyana mursaha a wani lokaci ne za a yin wannan kiyama din to anan mas'ala ta farko tana da alaka da har da alqur'ani bari mu fara da ita shine akwai aya cikin suratul naziati wan naziati gharqa take kama da wannan wajen matashiya yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha nan ko yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha inda rabbi sai ka rike dan wani da yaji an ce kaza kaza sai kaga wani lokaci na sa aya ba ta da irin mai kamanceceniya da ita la alqur'ani yana kamanceceniya ina fata an fahimce ni ayoyinsu suna kamanceceniya malamai masu kawo asbabun nuzul sun kawo asbabun nuzul kusan guda uku amma dukkan su ba su inganta ba a ƙarƙashin wannan aya akwai asar da suka kawo daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu an yake cewa Hamala ibnu Abi Qushayrin an gane ko wasamunu bin zaidin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu kafirai guda biyu waɗanda ake da ɗaya daga cikin wato haml bin abi qushair wanda ake cewa haml bin abi qushair da kuma samul bin zaid sun zo manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce ya muhammad ya kai muhammad akhbirna mata sa'a in kunta nabiyyan kama taqul ka bamu labari wani lokaci ne kiyama za ta tsayu in ka kasance annabi fa inna na'lamu matahiya mu musa lokacin da za a kiyama mu auna mu gani da ilimin mu da naka wanne ne yafi eh in ka faɗi daidai ka san kullum mai wayo sai ya sa ma'ilimta gaba saboda son ya kai in sun ba da amsa sai ce awo daidai ne ai na sa tsammanin ba haka za ku faɗa ba ba a zama mallami da wannan cewa cewa ko ka laɓe bayan waɗansu ɗalibai ka tura ka ba da tambaya a je cikin gari don a yi tambayoyi ga malamai a saka a tattaru sai an zaɓi wanda suke ingantatta sai ka tattara haka kake son ka zama malami Allah ba zai sa albarka cikin wannan ba ka je makaranta ka koyi karatu gaban kowa irin yadda kowa ya koya almuhimmu dai kaji sun ce wai sun san kiyama kenan manzo shi ba da labari in gaskiya ne suna son su nuna su sun fi ma annabi sani kenan in ya ba da labari in haka nan ne sai a sai daidai wannan asarkin malaman da suke tahqiqi suka ce asar ne da'if an gane ko wanda kuma rashin ingancin sa wato ya samo asali daga ta hanyar wato ɗaya daga cikin wanda ya yi riwaya daga cikin shi da aka kawo shi sai aka kawo shi kawai matsayin Muhammad wani Muhammad ne ba su bayanin shi ba sai zaman to majhul to shi ko majhul asar ko hadisi an ce akwai majhul cikin sa da'if ne yace wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam an gane ko mubhamun ma fihi rawin lam yusam rawi wanda ba ai bayanin shi ba an ce rajul ko ko an kace majhul an fade shi amma ba a fadi wane ne ba kaga shi ma nau'i ne al-ibham wane ne mutumin da Muhammad bin man bin ban bin man bin ban al-muhimmu dai wannan asar kin ibnu ishaq ya ya kawo shi a cikin asira an gane ko kuma malamai da damar suke kawo asbabun nuzul sun kawo shi amma wannan asarkin bai inganta ba riwaya ta biyu kuma akan asbabun nuzul na wannan aya riwaya ce ta Mukhariq bin Shihab shi Mukhariq bin Shihab yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam la yazalu yadhkuru min sha'ni sa'a hatta nazalat manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba yana zancin kiyama sai da aya ta sabkai sa'alunaka an sa'ati ayyana mursaha shi ma wannan asarkin bai inganta ba sai asar na uku asar na qatada wanda yake cewa qalat quraishun qalat quraishun li muhammadin sallallahu alaihi wa sallam quraish ta ce ma manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam inna bainana wa bainaka qaraba tsakanin mu da kai akwai zumunci akwai yan uwantaka fa asirra ilaina mata sa'atu ka ba mu labarin wayo shi za a kiyama an gane ko fa qala fa qala allah sai allah ya sabkar kenan la yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha wannan shi ma asarkin bai inganta ba inga ina fata an fahimce ni ma'ana cewa Qurayshawa ne suka je suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambayi wannan to dukkan shi ba gaskiya bane domin shi asarkin kai karan kanshi har zuwa ga kata da ingantacce ne to shi ko kata da ba sahabi bane to tanan kenan sai mu ce in an bi tiryan tiryan tiryan tiryan har zuwa ga kata da ya inganta amma daga shi har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu tabbaci dole sai mun fahimci wannan to madalla kenan sai mu gane cewa babu wani sababin nuzul a iya binciken da muka yi muka gano wanda cewa gashi ga abin da yasa aka zo aka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma shin to me hukuncin shin an tambayi manzo ko ba tambayi ba tabbas an tambayi shi an gane ko tabbas an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan sa'a to sai dai suwa suke tambayin shi kenan sai ya zamanto a'a ko da asarkin ba su inganta ba to tabbas akwai wanda suka yi tambaya tun da Allah ya ce an yi tambaya amma cewa wani na yi tambaya ko wani na ko ga yadda an kai tambaya shine muka kore sai mun fahimci wannan da kyau amma waɗanda suke tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutane Allah ce yas'aluka nasu ani sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba suna tambaya kenan waɗanda suke tambayar ta to kuma daban-daban daban-daban na kenan yas'alunaka suna tambayar ka nan alwawu tana nufin jama'a tana iya ɗaukan maza tana iya ɗaukan mata jam'i kuma to amma masu tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da za a kiyama mutane ne daban-daban akwai masu imani daga cikin su akwai kafirai dole sai mun fahimci wannan saboda kullu yanka ce an tambaya annabi kiyama sai a ce kafirai na a'a ba haka nan bane malami amma bari mu ja mu gani mu kawo dalilai na farko waɗanda daga cikin waɗanda suka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiyama akwai mala'ika jibrilu hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim na sayyidina umar ibn al-khattab hadisi wannan mai tsawo lokacin jibrilu ya zo ya ce fa akhbirni anis sa'a ka bani labari yaushe ne za a yin tashin alkiyama manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yace mal mas'ulu an habi a'lamu min as-sa'il wanda an kaji tambaya bai wanda ya tambaya sani ba dai kenan daga cikin waɗanda suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da za a tashin alkiyama akwai hadisi na Anas yana cikin sunan Tirmidhi wata rana manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wani ya zai tambaye shi yace wai shi ne za a kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai bayani ga sahabbai sai bai yi magana zuwa gare shi ba waɗansu suka ce manzon Allah bai ji tambayar ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu suka ce ya ji amma ya kyamaci ya karba mishi ne almuhimmu dai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare bayanin sa sai ya ce to ina shi mai tambaya aina sa'il an qiyamis sa'a wane ne yake tambaya sai mutum ya ce gani ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ma a'atta laha mi ka shirya mata bari tambayar lokaci za a kiyama ka dibishin imanin ka da ayyukan ka sun gyaru sai wannan mutumin ya ce a'a ni ban shirya mata komi ba an gane ko ma a'attu laha an gane ko kabira wato abin nan salatin wala sau ban shirya mata sallah mai yawa ba ban shirya mata azumi mai yawa ba illa anni uhibbullaha wa rasulahu sai ce amma dai na yi tattalin son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake kauna yana tare da wanda yake kauna shi yasa wa mun yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ba wanda zai ma Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a sai mai kauna Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wannan hadisi hadisi ne ya tambaye wani mutum ya zo tambaye kiyama amma wannan ba a ce mishi kafiri domin mi domin shi mutum ne wanda yana kauna Allah yana kauran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan sai mun yi hattara da abu biyu waɗansu suna amfani da wannan hadisi sai su ce maka a ai to ka gani kenan duk wanda ce na son annabi ba sai yayi sallah ba ba sai ya gyara tauhidi ba in dai kana kauna annabi zaka je aljanna a'a ai matukar baka gyara aqidar ka ba da tauhidin ka baka yi ibada ba ai baka kauna annabi da haka ba ka ɗaukar garantin kai ɗan aljanna na babu wanda da garantin ɗan aljanna hatta da waɗanda suka mutu a wajen shahada ba a ce musu wato sun yi shahada tabbas sai dai a ce ana fatan Allah ya gafarta musu ana fatan sun yi shahada dan baka san abin da ke cikin zuciyarsu ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili kai ka san wanda ya mutu akan shahada baka sani ba shi yasa babu Imam al-Bukhari babu babu la yuqalu fulanu shahid ba a cewa ne yayi shahada sai da ce ana sa tsammanin ya yi shahada don baka san abin da ke cikin zuciyarsa ba ina aya ina hadisi da sun ka tabbatar maka cewa wani ya yi shahada sai dai kyautata ma mutum zato da alamomin da ka gani wala nu zaki Allah ahad kamar yadda malamai suke faɗa abu na biyu waɗanda suke ce a to ai shikenan ai annabi ma ba a san makomashi ba kaga nan an ce almar'u ma aman habba to waɗansu kuma sai sun kai guluwi saboda su kai sahabbai wuce sun ce to ai ma annabi ma bai san kuma shi ba dan Allah ya ce wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ai ban san yadda za a yi da ni ba kuma ban san yadda za a yi da ku ba saboda shi samu ya ce to annabi ma bai san kuma sa balle sahabbai a a ƙarya kake yi nan wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ban san yadda za a yi da ni da ku ba ma'ana shin Allah zai bari ku kashe ni irin yadda aka kashe annabawa da suka gabace ni ko ko Allah subhanahu wataala zai umurce ni in fita ko Allah zai bari in tabbata cikin ku ko ko Allah zai fitar da ni ya azabtar da ku shine ma yuf'alu bi wala bikum ban san abin da zai kasance muku ba nan ba ana nufin a kiyama ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabbas ya san makomarsa dan Allah ya tabbatar masa da makomarsa wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى Allah ce zai bashi sai ya yadda ya yadda ya yadda dan me zaka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san muku mushi ba kuma sahabbai kace ba san muku musu ba yagga maka waɗanda Allah ce ya san muku musu ya san muku musu was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada kai ne baka san kuma ka kuma kai hattara Allah ya gane da mu akwai hadisi na gaba wanda shi ma riwaya ce ta Anas na cikin Sahihul Bukhari wani mutum ya zo ya tambaye wato wani mutumin kauye min ahlil badiya ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da za a kiyama sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wato wani yaro ya shude an gane ko mai riwaya ke bada labari an gane ko gulam lil mughira wani wani yaro na mughira dan shu'ba sai ya shude wa kana min aqraniyati yana da wato daidai da ni fa qala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in ukhira hadha idan aka jinkirta wannan an gane ko kenan idan wannan an ka jinkirta masa rayuwarsa falan yudrikahu al haram hatta taquma sa'a tsufa ba zai same shi ba sai kiyama ta tsayu to wannan sai sun tuto kai kajiya wai annabi na yace cikin wani hadisi yaro karami da ya girma kafin ya tsuwa an yi tashin alkiyama a baka fahimci hadisin ba na abin da ke nuni hatta ta koma sa'a su waɗanda suka yi tambaya waɗanda annan yana nufin babu wanda yaron nan zai tsufa su kiyama su bata tsayu ba domin a ka'ida man mata faqad qamat qiyamatu wanda duk ya mutu kiyama shi ta tsayu don bai da damar da zai dawo shi gyara shine abin da ake nufi in baka fahimci hadisin ba ko cikin qur'ani kuma akwai shi Allah ce ata amrullahi fala tastajiluhu al'amarin Allah ya zo kiyama ta zo to kiyama ta tsayu a'a saboda ba wanda ya isa ya hana kiyama ta tsaye shi sace ata amrullahi fala tastajilu amma kullum waɗanda mutane sai sun yi kokarin su karyatar da hadisi su yi kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza almuhimmu dai yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha ko ba haka ba wato suna tambaya ka game da kiyama muka ce to kafirai su ko suna yin tambaya tambaya ta izgigi su waɗanda suna tambaya ne wani lokaci in suka tambaya ba a sani ba sai a faɗa musu alamominta domin da jibril ya tambaya fa akhbirni an sa'a qala mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'il qala fa akhbirni an amaratiha sai aka ce a bada labarin ta ka diba cikin wato abin nan as-sa'a na ustaz dr Umar Ashkar yayi littafai arkanul iman guda shidda ko ne ya musu nasu littafi idan dalibi ya samu wannan zai samu mausu a cikin arkanul iman ina fata an fahimce ni to a cikin as-sa'a zaka ga ashratus sa'a suna da yawa akwai manya akwai kankana malamai sun yi littattafai akan wannan dan haka dai a takaice abubuwan da suke nuna akwai alamomin kiyama shine yace an talidal amatu rabbataha a cikin hadisi wancan na wato Jibril an gane ko na sayyidina Umar da cikin sahih Muslim sai ce an talida al'amatu rabbataha baiwa ta ayi ubangijinta wanda suka ce shine baiwa ta ayi ubangijinta shine ya zama to mace tana baiwa ta ayi mutun ya zama to dali shi kuma ba bawa ba amma wannan fassarar malamai da dama ba su tafi kanta ba su tafi ce a an talida al'amatu rabbataha shine baiwa ta ayi ubangijinta iyaye su koma su ne bayan yaya su ne bayin su ba kada ta cewa sai abin da suka ci ka je ka yi wahala ga su suna iya neman abinci suke nemo abinci sai ka ci da su kuma suna ɗaukar ka banza da yohi ba kai ba komai bane ko ka je ka yi noma ka zaka ma ka haɗi da azumin ka kalme ya haɗi ka kwaɗa cikin hwadama ka halaka ba ruwan su suna nan sun aza shayin su da manya manyan riduka suna shan shayi suna shan shisha kai kai ne an mutumin banza kai ne zaka nemi musu wa an tara al-hufata al-urata al-ala wa an tara al-hufata zaka ga al-hufat jam'i ne al-hafi mutane da ke tafiya ba ta kalma an gane ko al'urata masu tafiya huntu ma'ana wanda ba su da suturar da ta ishe su al'alata talakawa ri'a asha'i masu kiyon dabbobi ko awaki ya taƙawalu na filbuniyan za su zo suna yin benaye manya-manya su shigo cikin gari wannan alamomi ne na kiyama to wannan kaɗan ne daga cikinsu ba yana rufin su kaɗai ba ne da haka daga cikinsu ma hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari na abu huraira wani mutum da ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna bai ba a san lokacin da kiyama ta ce ba sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna bai akwai alamomi na kiyama sai ce to kakana za a yi idza zuyi'atil amana fantaziru sa'a fa ma idza'atuha yace idan an ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan an ka tozartar da amana to a jirin kiyama tana kusa sai ce to fa ma idaatuha ya zai a gane an zubar da amana ko an ci amana ko an watsar da amana yace idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a idan aka danganta al'amari zuwa ga mutane shi ba to jiran kiyama yanzu duk waɗanda ake dauka a danganta wani abu bisa gare su sai ba su bane waɗanda ake danganta su ne masu arziki sai kai ƙarya ne yan ciwaciwa ne yan fuwan nayi wanda zaka ji ana cewa su ne malamai an ka bincika ƙarya ne ba malamai bane suna da shiga gidan rediyo suna samun manyan riguna kawai shikenan sun zama malamai waɗanda zaka ji an danganta ba dan zaki ne ko dan kaza ne ko dan wata tsare da an bincika sai a ce a'a manyan mutane ne in suna da gida duk wanda yazo sai ce wane baban shi ne ya canza gidansu da family kinsu saboda a ci karkashin waɗannan mutanen duk abubuwa su daga sun rikici wanda ya cancanta ga wuri ba a bashi mai ilimin da ya dace aba ba a bashi sai dai a dauko wanda bai cancanta ba a bashi a ce a'a to masu ilimi su bi karkashin wannan komai gashi nan ya biya rikici a duniya almuhimmu dai to kaga wannan hadisi shi ma wannan da ya tambaya ba kafiri bane amma an ba shi alama yasalunaka anis sa'ati suna tambayar ka akan al'amarin kiyama ayyana mursaha yaushe ne za ta tabbata mursa daga arsa yursi irsa'an shine tabbatar da abu in an ce rasiya shine abin da ya tabbata da kansa arsa abin da an ka tabbatar da shi ina fata an fahimci ni shi yasa aka kire duwatsu rawasiya waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim jam'in rasiya tabbatatu to yan ka ce arsa yursi irsa'an to wato sai a ce mursa shine ismul maf'ul nashi kuma shine almastarul mimi nashi sannan shine zarful zaman shine zarful makan ma'ana hudu yake dauka amma an ce rasiya yarsu sai a ce marsa matabbata to shi ko yana daukar zarful zaman yana daukar zarful makan sannan yana daukar wato abin nan yana ɗaukar zarfin zamani yana ɗaukar zarfin makana yana ɗaukar masdar mumi amma bai zama ismul maf'ul ma'ana wancan hudu wanga uku wancan mai harafi hudu ma'ana hudu mai harafi uku ma'ana uku wannan muna tabbatar da shi saboda ɗalibai ayyana mursaha suka ce yaushe ne kiyama za a tabbatar da ita tunda an ce akwai kiyama wannan kuma ayoyi da dama sun faɗi yadda kafirai suke faɗa Allah ce yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha wallazina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq ala innal ladina yumaruna fi sa'ati la fi dalalin ba'id sannan Allah ce wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qul innamal ilmu 'inda Allah wa innama ana nadhirun mubin ayoyi da dama suna kafirai suna tinkaho da cewa yaushe na za in tashin alkiyama dan haka kenan za mu gane bambancin tsakanin wanda ya tambaya kafiri ne ko musulmi ta hanyar niyyarsa da irin bayanin da aka yi masa ina fata an fahimce ni tanan da za ka gane wani zai maka tambaya don saboda ya ya garo wata mas'ala yana san tsammanin baka santa ba to bari ya kokari wani ya shi ka santa ko baka santa ba wani zai maka tambaya dan ya kure ka wani zai maka tambaya don renin wayo wani zai maka tambaya dan ya sani shi yasa zaka diba ka diba cikin adabul fatwa na mawsu'atul adabil islamiyya da Abdul Aziz Sindi zaka gane shi sannan ka dibi al adabul islamiyya na malamai da dama zaka ga adabul fatwa kuma ka karanta rasail da aka yi akan yadda ake yin fatwa adabul wato adabul al-mufti wal mustafti domin za ka ga wadansu za su zo tambaya kamar kai yaron su ne zai yi maka tambaya idan baka ce mai kana da wani uzuri sai ga kai baka isa maka ce mai ma kana da wani uzuri ba saboda matsayin zaman shi kake dole lokacin da ya buga maka waya in bai same ka ba to shikenan kai ma baka da ma wani uzuri a rayuwarka wani kuma zai maka tambaya a'a shi yana maka tambaya ne ma yana ganin ma yafi ka sani ma ba dole bane sai ka bashi amsa wani zai tambaya babu wani ladabi shi yasa abin ba a samun albarkar sa wani ganin shi a'a shi bai ma iya zuwa wajen malami ya tambaya inda dama ta samu zai kira bai amma ba wato ba a isa ba ma ya taka ya ji shi ya tambaya sai dai kawai ya kira saboda shi abin ya dauki malami kawai in ya bi dojin ya ga dama ya bashi amsa in bai ga dama ya bashi amsa ba kai wallahi da ka lalace ina abubuwan suna da yawa Allah da ya kyauta to qul innama ilmuha inda rabbi ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kace innama ilmuha lalle ilimin qiyama inda rabbi yana wajen ubangiji na yana wajen ubangiji na Allah subhanahu wataala shi kadai ya san lokacin da za a yi alkiyama la yujalliha li waqtiha illa hu babu wanda zai kuranye ta jalla shine abinda an ka bayyana shi aka kuraye shi wato aka fito da shi baro baro to shine la yujalliha ba wanda ya isa ya bayyana ta li waqtiha dan lokacinta ko ko su malamai sun kace li nan bi ma'ana ila ai ila waqtiha ba wanda zai bayyana ta ila waqtiha har zuwa ga lokacinta illa huwa sai Allah subhanahu wataala tana daga cikin abubuwan da babu wanda ya san su in ba Allah subhanahu wataala ba sai Allah ce saqulat fis samawati wal ard ta yi nauyi ga sammai da kasai malamai ne sun yi bayanai daban-daban saqulat wadan suka ce a'a saqula ilmuha ne wato fis samawati wal ard ilimin ta sanin ta yayi nauyi wata halitta ta san shi a cikin sammai da kasai dan Allah ne ista'sara bi ilmiha kuma bai san kowa ya santa ina fata an fince ni wadansu daga cikin malamai suka ce a'a saqulat fis samawati wal ard ai ta yi nauyi ga cikin halittun da ke cikin sammai da kasai don za ta da ta zo komi zai hargitsa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت إذا الشمس كورت duk abin da ke cikin sammai wan shakkati sama'u yawma idin wan shakkati sama'u yawma idin fahiya yawma wan shakkati sama'u fahiya yawma idin wahiya sama za ta yi rauni fa idan shakkati sama'u fa kanat wardatan kaddihat kaga sama ta girgice to saqulat ta yi masammai da kasai nauyi wadansu daga cikin malamai suka ce a'a saqulat wato fi samawati wal ard ay saqulat ala ahli samawati wal ard tayi nauyi ga mutanen da ke cikin samai da kasai wato tayi nauyi daga ahli samawati wal ard halittun da ke cikin samai da kasai kuma wannan haka nan ne domin dukkan abin da ke cikin samai da kasai zai hargitsi sama da kasa fa idza bariqal basar wa khasafa al qamar wa jumi'a ash-shams wal qamar kaga rana da wata gaba ɗaya za a hada su sun hargitse sun tashi aiki a'a sannan kuma su mutane ina mutanen za su rikice su rasa inda za su ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at zaka ga mace tana shayar da ɗata jefar da shi ta kusan duk irin tausayin uwa duk irin da take son ɗanta a ce ta jefar da shi wa tadau kullu zati hamlin hamlaha duk wanda take da ciki ta zubar da cikin wa taran nasa sukara zaka ga mutane suna maye wa ma hum bisukara alhaliku ba maye ne suke yi ba walakinna azaballahi shadid sanadiyya wannan tangadi da suka yi azaba Allah subhanahu wataala ce mai tsanani to kaga idan muka dauka nan fassara guda uku saqulat saninta yayi nauyi ga sammai da kasai tabbas tun da Allah ya koyi ilminta inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a sannan thaqulat fis samawati wal ard ta yi sammai da kasai karfi tabbas ta yi musu nauyi saboda in ta zo za su rikici za su hargici gaba ɗaya al'amari zai rikita sannan thaqulat fis samawati wal ard ai fi ahli samawati wal ard ta yi halittun da ke cikin sammai da kasai nauyi domin nizamin duniya gaba ɗaya zai hargitsi shi fassara guda uku duk wanda ka dauka ta yi qul in wato saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai baghta za ta zo muku wato a girshe ina fata an fahimce ni a girshe su kafirran da suke tambayata za ta zo musu a girshe Allah ce sai ta rikitar da su wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun allati bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun bal ta'tihim allati za ta zo musu baghtatan kai tsaye a girshe kwatsam ba zato ba tsammani fatabhatuhum Allah ce za ta rikitar da su za ta hargitsa musu lissafi za ta kidimar da su za ta mayar da al'amura su ko sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma abin nan almuhimmu dai wato Allah subhanahu wataala ce la ta'tikum illa bakta yas'alunaka suna tambayarka ka annaka hafiyun anha ka annaka kamar kai hafiyun to kalima ta hafiyun anha akwai bayanai masu yawa akan ta waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa hafiyun bihari kenan nan anha ba'un ce aka kamata a kawo sai aka kawo ta domin ana cewa hafiya bihi ya girmama shi ya ɗaukaka shi ina fata an fahimce ni domin ya zo a cikin suratu maryam qala sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan roƙan maka ubangiji na domin ubangiji na ya kasance game da ni hafiyan mai girmama ni ne to sai suka ce to nan hafiyun anha kenan nan kai hafiyun kamar an karraba ka an baka labarin ta alhali bai daga cikin karraba ka a baka labarin ta Allah bai yi ba zai baka labarin ta ba wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce hafiyun biha an gane ko kenan koko hafiyun kinnan yana iya zamantowa bi ma'ana wato bi ma'anar fa'il kenan fa'ilun bi ma'anar fa'il in an ce fa'ilun bi ma'anar fa'il sai ya zamanto bi ma'ana hafiyun biha ai kashifun bi hafawatika anha kamar dai ka damu kai sai ka san lokacin da za a tashin alkiyama abinda baka damu da ka tambayi lokacin da za a yi shi ba dan me za a tambaye ka shi ko ilimi ilimin da ya dame ka shine ake tambayar ka ni yanzu in ka to ka tambaye ni wasu wasu aloli waɗanda suke da alaka da ilimin kera makamin nukiliya sai ce maka wallahi ban sani ba bizin da ni kera makamin nukiliya bai dame ni ba amma in ka to ka ce ya ake karanta qur'ani ko ya tajwidi ko ya ake fassara aya kaza wannan abu ne wanda ya dame ni shine zan iya maka bayani to an manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai damu ba da ya tambayi kiyama lokacin da tsayuwa dan mi za a damu shi da wannan tambaya waɗansu daga cikin malaman tafsiri kuma suka tafi cewa hafiyun anha ai mahfiyun ne ko mahfuwun za mu ce kenan wato kamar kai mutum ne wanda mahfuwun an karraba ka da samun labarin ta kamar suna ganin cewa sai Allah ya karraba ka da bada labarin ta alhali bai daga cikin girmama ka a baka labarin ta ko mahfuhun kana daga cikin waɗanda aka dama kamar an dame ka cewa misali an dame ka ta hanyar su su suna son dole sai sun sani alhali ko ubangiji bai damu da kai sai ka san wannan abin ba domin hafiyun domin ana mukramun kenan ba abu da wanda yake wanda za a damuwa ba abin da ake bukata shine mutum ya yi ƙoƙari ya aikata abin da zai amfani shi kenan kai ba mubaligun bane fi su'ali anha in mun ɗauki ta bi ma'anar fa'il kai baka damu da sai ka sani to don me za a tambayar ka sai ka sani ko kuma a'a kai Allah bai damu ya sanar da kai ba bai damu ba bai daga cikin abin da zai nuna cewa Allah ya girmama kai sanar da kai to menene abin damuwa su su zo su dame ka ka annaka hafiyun anha kenan yasalunaka ka annaka hafiyun anha kenan kamar ka damu da ita amma waɗansu malaman tafsiri sun faɗi wata fassara da ke tana ɗan nisa amma ya kamata mu kawo ta saboda amfanin kanmu gaba ɗaya shine waɗansu suka ce yas'alunaka ka annaka hafiyun biha sun ka ce anha bi ma'ana biha suna tambayar ka ka annaka hafiyun kama kai wato mai girmamawa ne biha da ita suka ce shawa da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa akwai mutunci tsakanin mu da kai kina sai zamanto an yi taqdim wa ta'khir yas'alunaka ka annaka hafiyyun biha suna tambaye ka kamar kai yana daga cikin girmama wanda za ka yi musu ka ba su labarin tashin alkiyama duk malamai sun faɗi waɗannan fassarori amma almuhimmi mun dai mun ce wannan asarkin shi ne bai inganta ba amma sun tambaye shi ko dan saboda yana da alaka da su ko ko sun tambaye shi dan izgiri almuhimmu dai ko wanda ya tambaya don yana neman ya sani amma aka nuna mishi ba za a santa ba in mumini ne sai dai ga alamominta almuhimmu dai ana tambayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya kawo shi fi'ili mudari'i yas'alunaka bai ce sa'alunaka ba don ya nuna maka abu ne wanda ake yi yau da gobe jibi daga ta ana ta tambaya ana ta tambaya ana yi manzo tambaya ta neman sani ga maujin masu imani da kuma tambaya ta jahilci wani bai sani ba da tambaya ta izgili wajen kafirai kaji ana ce ma annabi a kawo kiyama a kawo azaba ayi kaza ayi kaza ayi kaza kuma duka Allah yana cewa bari sai lokaci yayi dan shi Allah ba irin yadda kai kake mu'amala da mutane bane yadda kake yi da matarka in kai hushi ko yadda kake mu'amala da danka idan kai hushi ko yadda kake mu'amala da yaronka idan kai hushi ko yadda kake mu'amala da mutanen kasarka idan kai hushi ko yadda wata kasa mai karfi wadda adda kujera hawan naki ko makamin nukiliya idan ta yi hushi yadda take mu'amala da wata kasa ba haka nan bane Allah yake mu'amala da halittunsa shi Allah wa kullu shay'in inda hu bi ajalin musamma ya sanya mu lokaci abu idan yayi kak zai yi ba sai ka ce Allah shi ba shi Allah ba yaron ka bane babu wanda sai sa Allah shi ko shi ba shi shi yasa in kana ta'addanci kaga Allah bai kama ka ba kai kokari ka tuba kakka san tsammanin amince da kai wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar المهم قل إنما علمها عند الله ka ce iliminta yana wajen Allah walakin na aksarun nasi la ya'lamun sai dai da yawan mutane ba su san haka ba shi yasa suke ta kokarin sai sun san kiyama sai sun kutsa ma gaibi sai sun kutsa ma sanin abinda Allah bai so su san shi ba sai sun yi ƙaryace ƙaryace sun buga wannan da wannan a buga ƙasa ko a ɗauki haruffan da ke cikin alƙur'ani alif lam mim da alif lam ra a buga a ce an san ranar da tashin alkiyama haka waɗansu wata aƙida da ke ƙasar Mexico wata rana suka kirkira suka buga suka ce kiyama za ta tsayo a rana kaza haka muna yara ake cewa landu mil in ta buga kiyama za za a yi turawa suka zo suka yi tsaye ba a yi kiyama ba sannan aka zo kasar mexico na manta ko 2013 ne aka ce za a kiyama suka je suka zauna da su da ƴaƴansu suka jire kiyama ta zo ba ta zo ba la yujalliha li waqtiha illa hu kada ku yi muna ƙarya shi yasa Allah ce ya keɓanta da saninta inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir to mas'ala ta karshe Allah rabba kafin mu je ayan mu ta gaba ita ce mas'ala ta wani hadisi wanda kuma hadisi ne ingantacce hadisi ne na Abu Huraira yana cikin sahih Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace khairu yawmin tala'at fihi ash-shamsu yawmul jumu'ah ranar da ta fi kowace kima da daraja ita ce yawmul jumu'a wadda wato yinin da ya fi kowane daraja wanda rana ta bullo a cikinsa ko ta hudo shine yawmul jumu'a sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce fihi khuliqa adam a wannan rana aka halicci annabi adam wa fihi udkhila aljanna a cikin shi a wan cikin wannan yini aka shigar da shi aljanna wa fihi ukhrija minha sannan a cikin wannan yinin aka fitar da annabi adamu daga cikin aljanna wala taqumu sa'atu illa fi yawmil jumu'ah ba za a tsaye da kiyama ba sai yawmul jumu'ah sai ranar jumu'ah hadisi ne ko da cikin sahihi muslim sai kuma ce to kun ji an ce Allah ya ce shi kadai ya san lokacin da za a kiyama amma gashi cikin hadisi sun ce sahihi muslim kuma sun ce wai an ce ranar juma'a na za a kiyama kenan ma an bayyana ta an karyata Allah to anan sai mun fahimci wani abu na farko da an ce kiyama ba za ta tsaye ba sai ranar juma'a shi yasa ma asar abin nan hadisi yake nuna cewa idan ranar juma'a daren ta yayi za ka ga dabbobi da sauran halittu hankalin su ya tashi amma banda dan adam saboda su suna suna jiran tana yiwa kiyama za ta zo shi ko dan adam ya shigala da harkokin sa kuma an ce akwai alamatu sughra wal kubra shi na ganin to kaza ya zo kaza ya zo amma kaza bai zo ba kaza bai zo ba kenan da sauranta ala ayyati hal anan abin da kamata mu gadi babu cin karo tsakanin wanga hadisi da kuma waccan aya ta cikin suratul luqman da sauran ayoyi da suke nuna Allah shi kadai ne san tashin alkiyama dalili kuwa shine da anka ce wala taqumu sa'a illa fi yawmil jumu'ah kiyama ba za su yi wata ranar juma'a to wace juma'a ce kaga ba san ta ba shi yasa akwai wani babban malami a Najeriya mai mai abin nan mai bada dariya ana kiransa kala rawi yace kai ni juma'a nake son na mutu yace amma ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ba waccan ba ya kama cewa ba waccan ba ba waccan ba sai da shi ta dauki kak to kina kaga yace juma'a yake so yi mutu amma bai san bai zabi wacce juma'a bace to yana da kyau mu fahimci wannan da an kace inna allaha indahu ilmu sa'a Allah shine ya san lokacin da a tashin alkiyama ilimi na fayyace lokacin da Allah ya san shi amma cewa juma'a za ta za ta tsayu a'a ba mu san ko juma'a bace inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth Allah shi ke saukar da ruwa to yanzu ga yan metiyo masu abin nan hasashen ruwa sai su faɗi su za a yi ruwa kuma a yi ruwa a ba wai suna da ilimin za a yi ruwan bane hasashe ne suke yi na'ura ce Allah ba su sanin da kaza da kaza da kaza in sun kaga alamomin kaza za a yi ruwa a yi ruwa a wuri kaza amma ba tabbas bane kuma in ma sun san an yi ruwan a lokaci kaza sun sabka su faɗa mana milimita nawa za a yi digo nawa zai sabka alkhairi na arziki na noma nawa za a samu da abin da zai a samu na arziki ta hanyar wannan ruwa a'a sanin da sun kai juz'i ne ta hanyar sanadin da Allah sanar da su wa ya'lamu ma fil arham Allah ya sa abin da ke cikin mahaifa a wannan ba za ka ce likitoci ai su ba su san abin da ke cikin mahaifa namiji ko mace ko da biyu ko da hudu wata mata a kasar Morocco jiya ina sauraron irfi abin nan ina ganin a kasar Mali ce ta haihi ƴaƴa guda tara ana cewa Afirka ai ga haihuwa kuma ka ji guda da haihuwar tara to in ba ya anniya ba ma sai a samu mai goma haka nan za su yi ta karuwa almuhimmu to in an san akwai ɗa ko namiji ne ko mace ko kaza to amma sun san mutumin nan zai rayu zai rayu a cikin cikin mahaifiyarsa zai mutu wata bakwai za a haife shi ko wata takwas ko wata tara ko shekarau na mai shekara ɗaya ko ko zai wuce haka sannan kuma an haife shi shin dogo na gajere na baki ne fari ne shin zai yi tsawon rayuwa ko ba zai yi tsawon rayuwa ba mai arziki ne talaka ne dan aljanna ne alaramma ne hafizin qur'ani malami ne shugaban kasa ne talaka ne sarki ne menene dai zai kasancewa wannan duk ba su da sani akan shi kenan da Allah ce shi ya san lokacin da a sabkar da ruwa shi adda ilimi cikakke kan sabkar ruwa amma bayan shi suna iya samun dan ilimi na hanyar wani abu cewa suna ganin alamun za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa shi ya san komai da abin da ke cikin ta amma ku kuna da dan sani na abin da Allah ya baku wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada ba san rai ba san abin da za ta samu gobe ko abin da za ta aikata gobe a kana iya gobe ka tsara wani aiki sai ka samu kai shi ka ce a to ai na san abin da zan yi ƙarya ne da Allah bai so ba za ka yi shi ba so da yawa kake son kai wadansu abubuwa kuma ba za ka yi su ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut rayuwa ba ta san kasar da za ta mutu ba hasashe ne za ka iya cewa wuri kaza zan mutu karshe kuma ba za ka mutu wannan wuri ba ina fata an fahimce ni wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut dan haka wannan hadisin da waɗannan ayoyin ya kamata ku fahimci su in za ku tattaunawa da ƴan boko masu tsaurin kai masu ya a ai ƴan mesiyo suna da labari ai yanzu akwai na'urorin da ke nuna abin da ke cikin ciki ai akwai kaza akwai kaza irin waɗannan abubuwan juz'i ne na ilimi basita gare su ba wai ana nufin ba a'a Allah ya banta da sanin su a in ya ga dama yana sanar da waɗansu bayan shi wani dan abu kaɗan daga ciki amma bayan wannan mi suka sani ko kuma mutum ya ce maka a hadisi ya ce ranar juma'a na to wace juma'a ce bai ce ga ranar juma'a da za a yi kiyama ba kakka karya ta hadisi in baka son hadisi baka san hadisi ba harka ta ilimi tana buƙatar mutumta shi karatun da mutumta mai karatun ba tare da sai ka ci mutumcin shi wanda kuke tattauna da shi ba ba tare da sai an yi ma juna izgili ba sai a tattauna da mas'ala ta ilimi kuma shari'a ta Allah ce shi yake shiryarwa Allah shirye da mu gaba daya qul innama ilmuha indallah kace ilimin ta yana wajen Allah walakinna aktharun nasi la ya'lamun sai dai mafi yawancin mutane ba su da sani akan haka ana mu je gaba qul la amliku li nafsi قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله يتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل كتيد سوء to wannan ana kawo wa kul lilihtimami bil khabar dan a nuna labarin yana da wani muhimmanci na daban domin duk qur'anin gaba ɗaya tun daga bakar hannashi umurni ne Allah ya umurci annabi ya isar da sako kenan ko an ce ya ce kul ko ba a ce ya ce kul ba ina fata ana fahimta ta yana nuna muhimmancin sa shi yasa waɗansu suke ce a to ai cikin qur'ani akwai qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas ya kamata a cire su sai a ce allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da a'udhu birabbin nas da a'udhu birabbil falaq wannan kuskure ne shi sakon ana nuna maka manzon nan ya isar da sako kuma umarnin sa aka yi shi yasa an ka ce qul la amliku nafsi ka ce musu ana nuna maka cewa shi ma umurta shi ne aka yi amma ina waɗansu sai kaga ba su fahimci wannan ba sun shiga cikin wasu nasu tawiloli wannan aya ta zo ne don ta nuna manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba face sai gaibi wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi sannan bai da iko a cikin tafiyar da al'amuran duniya irin yadda waɗansu ke ɗauka su azaban manzo wato bai da tasarruf a cikin al'amurra na rayuwa domin da Allah dan baka ilimi ka dan ko ba annabi kake ba sai ana ganin ma kana da izinin ma ka ce kaza kai kaza a'a kana iya ka roki Allah in Allah ya ga dama yayi amma wasu suna ganin a'a kai duk abin da kake so shine yake afkuwa abin da baka so bai afkuwa har suna ba mutane tsoro da irin wannan sai ka iske ta wannan hanyar suke samun arziki da abincin da suke ci su nuna maka in kai musu kaza za su yi sa ka ka haukace za su sa kai kaza wannan ƙarya ne babu wanda adda tasarrufi cikin waɗannan al'amura sai da mi sai da izinin Allah kenan wannan aya ta zo ne don ta nuna muna matsayin manzo da irin abin da Allah ya turo shi ba wai shi- ya nuna ya san duk gaibi ba ana fata an fahimci ni ko wani gaibi ya san shi ko ko abin da ya kama da haka ko ko yana da ikon ya ce rana ta hito ta yamma ta hito ta yamma ta faɗi gabas a'a wannan in ka ga mutum na wannan sihiri ne bugar da hankali ne yake shi ina fata an fahimce ni to almuhimmu qul ka ce da su la amliku li nafsi ba na mallakan makaina naf'an in jawo makaina wani amfani kenan jalba naf'in wala darran aw daf'a darrin ko in tunkuɗe makaina wani abu illa ma sha Allah sai da abin da ya so waɗansu malaman tafsiri suka ce illa nan istisna'un ne muttasil kenan illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ya bani ikon in tun kuɗi makaina waɗansu kuma suka ce a'a illa ma sha Allah istisna'i ne munqati lakin ma sha Allah an yuqi'a huwa alladhi yaqa duk abin da Allah ya so shi abku shine yake ab- abkarwa duk dai malamai sun yi bayani akan wannan wallahu ta'ala a'lam to malaman balaga ta alqur'ani sai suka yi magana anan suka ce to na an ce qul la amliku li nafsi naf'an wala darran to me yasa aka gabatar da naf'an akan darran anan a wani wuri kuma sai a gabatar da darran akan naf'an a wani wuri a cikin alqur'ani to wannan yana daga cikin inda malaman balaga suke tseren reniya don saboda ba da fa'ida zan dan kadanto kadan daga cikin maganganun malamai na farko zan zan dauko magana ibnu ashur mai at-tahrir wa tanwir da yazo akan wannan aya sai yace a cikin sunai- suratu Yunus an kaddamar da addarru akan annaf'u ina fata an fahimce ni domin mi domin shi addarru a can shine yafi muhimmanci akan siyaki domin mi domin nan ya bayyana kafirai sun yi ganin kiyama ta yi kusa sun tambayi yaushe za a yi ta wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqina kaga kai tsaye suna nan suna jira to shi ko tsayuwar kiyama cuta ce ga za ta zama to sharri ne a gare su to shi yasa sai an ka gabatar da addarru akan annafu ina fata an fahimce ni sannan kuma a gaban da yasa aka gabatar da addarru akan naf'u a can saboda mi saboda shi darru shine mafi sauki akan annafu idan kana son ka cutar da mutum ba za ka sha wahala ba ɓata ƙasashen mutane ba abu ne mai wahala a sakan musu ba ma ba mai rikita ƙasa sace dukiyar ƙasa kashe mutum kunna ma gidajen mutane wuta wannan ba wani abu ne da hikima bai da wuya amma abin da yake da wuya shine amfanin mutane hatta da gaya wa mutane magana ta gari ba sai ka ba su kuɗi ba abu ne mai wahala balle ka kyautata musu da magana balle ka kyautata musu da sutura balle ka kyautata musu da ilimin ka ka karantar da su ka ba su fatawa ta gari kar ka yaudare su balle ka taimaka musu da dukiya balle ka taimaka musu da du'il wato mulkin da Allah ya baka ka yi adalci wannan shine ke da wuya amma ba wai tambada ba da zalunci shi wannan ba abu da wanda an da wuya da yawan mutane shi ita banna ba ta da wahala to shi yasa sai an gabatar da ad ina fata mutum domin shine ahwan shine mafi sauki sannan aka ce zuwa ga annafu shine mafi wahala irtiqa'an domin a fara da abin da bai da wahala a tai zuwa ga mi mai wahala amma in ka gabatar da annafu akan ad-darru sai ya zamanto an fara da mai wahala sannan aka ji da wanda yake bai da wahala ko kuma annafu shine abin da dan adam ya fi so kuma shine galibi a rayuwarsa sai a fara da shi saboda shine ka fi so ko shine fi afkuwa a cikin ranka sannan a je ga wanda baka so ad-darru ko kuma a je wato ga wanda wato shine yake afkuwa nadir a wani lokaci ina fatan an fahimce ni kenan nan shi yafi dacewa a fara da azzarru dan sun nemi kiyama ta tsayu mata hadal wa'd in kuntum sadiqina abinda suka faɗa kenan sannan ibnu ashur ya nuna cewa a cikin wato abin da suratul ma'ida kuma sai aka juya sai aka kawo darran sannan aka naf'an qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas samiul alim yace saboda a can an kawo darru a cikin suratul ma'ida li'annahu al-maqsad abin da yasa aka kawo shi dan an kawo shi ne li tahwini sha'ni ma'budatihim dan a nuna abin da ake bauta ma wanda ba Allah bai da komai to shi ko dama abinda mutane sun kafi maka barazana da shi shine su cutar da kai to qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a ba su iya cutar da ku da komai balle ba su jawo ku da amfani balle ku damu da su to kaga nan sai a kawo cutarwa saboda dan adam ya fi tsoron cutarwa har kafin ya samu amfani shi ya sama malaman usulul fiqh suke cewa mi abin ga tun kuɗe cuta ana gabatar da shi akan mi akan jawo almanafi' dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbul munafiq domin sai an kare cuta sannan ake ka amfani amma a ce a kawo amfani kuma tare da shari wanda zai halaka mutane ba amfani bane ƙarya ce a ciki to wannan ɗaya ne daga cikin abin da malam ya faɗa sannan kuma ɗaya daga cikin malaman tafsiri imam at-tantawi a cikin at-tafsirin sa al-wasit yana da tafsirai daban-daban amma wannan al-wasit shine wato mafi girma daga cikin tafsiransa da yazo akan wannan aya sai ya ce Allah subhanahu wata'ala ya kaddamar da ina fata an fahimce ni ad-darru akan naf'u a cikin suratu yunus ya kawo wannan bayani yace domin wannan aya ta cikin suratu yunusa qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah lirradd 'ala al-mushrikina domin ayi raddi ga mushrikai ta'ajjalu nuzubal azab ta'ajjalu nuzul al-azab sun yi gaugawa suna nema a sauko musu da azaba alladhi huwa naw'un min ad-darr wanda kuma nau'i ne na cuta wanda suka nema to sai aka gabatar da shi amma fi suratul a'raf yace a cikin suratul a'raf wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah can sai Allah gabatar da naf'an an gane ko akan darran yace mi yace saboda faqaddama an-naf'u 'ala ad-darr li'annaha masuqatun domin wannan aya ita ko ta cikin suratul a'raf amma suqatun an koro ta an kawo ta an zo da ita li bayanil haqiqati fi dhatiha don ayi bayanin haqiqa a cikin zatin ta wa huwa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam don a nuna shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi la yamliku li nafsihi an gane ko shay'an ba zai amfanar da kanshi da komai ba min at-tasarruf fi hadha al-kawn bai da wani iko na cewa shi zai isa wa wane ya mutu ko wane ya rayu ko wane ya kaza a'a annabi bai taɓa yin wannan ba shi yasa ma a cikin suratul al-a'raf a cikin suratul an'am Allah ya faɗi wannan ka gaya musu qul la aqul lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqul lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya haka a cikin suratul hud da aka ne nemi annabi Nuhu da irin wannan yace musu a'a wala aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayra Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin manzo ba sai yace shi ya san gaibi ba yace kuma taskokin Allah gare shi suke in ya gara ma kazan mai arziki in ya gara ma kazan talaka a'a sai kaga ma annabi talaka ne bai da arziki in Allah ya gara ma ya bashi kaga annabi na da mulki kaga wani annabi bai da mulki kaga wani annabi ana zagin sa Allah yana kallo ya bari don masu niyyar imani da gaske su yi imani in kaga mutum na girman mai kuɗi kashi 99 cikin 100 ko 90 cikin 100 ba don Allah bane don kana tsoron in ka taba shi yana iya biya kuɗi a daure ka ko kana iya in kai ma matarka ciki ciki ya kai wata takwas da rabi ya hana kuɗin rago ko kana tsoron buhun shinkafa shi ƙari ko kuma kana tsoron wata harka ta zo dai ya kauce maka in kaga mutum na tsoron mai mulki kashi 90 cikin 100 ba dan Allah ake girma masu ba saboda jiran biya saboda kada tsoron sa a kama ka a daure ka a kashe ka a badda ka a kore ka daga cikin kasa sai ka girma masu da an sauka daga mulkin sai kaga zagi ya tashi ai sun yi kaza sun yi kaza da kuɗin sun ƙare ko ku bukatar ka tabiya sai kaga an ce sun yi kaza sun yi kaza amma in kaga mutum na girma mallami don Allah da galibi in dai ba ɗaliban da za su zo neman ilimi ba don saboda in sun samu shi ya wasa da hankali su ce malaman su jahilai ne za ka ga mutum inda ka ga girma malam don Allah na don mallam bai da kuɗi galibin malamai ba su da arzikin da za su baka in ka girmama su ka girmama Allah in baka girmama su kuma oho tahi da girman ka da girmama ka da kuɗin ka da girman ka da mulkin ka da komi nan zuwa harkokin ka iyaka su dai suna tare da ni suna tare da littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da abin da sahabbai suka bari da abin da magabata suka bari na gari gadon su kenan ina fata an fahimce ni to da haka dai shi ya zama wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai da izini a cikin tafiyar duniya sannan kuma wal ish'ar dan saboda wannan aya ta bayyana shine ish'ar daga ash'ar yush'iru ta sanar an gane ko annan naf'a cewa shi alkhairi huwa al-maqsud li zatihi shine abinda dan adam yake yake ku fadi ka tashi akan shi duk wanda kaga shi na nema neman mishi kai amfani sai dai in ya tafi wajen neman amfani ya fada cikin matsala kamar kihi na yana nan yana ganin nama cikin mamari yana ganin cewa harka ta pap sai shi hada to haka ne dan adam yake duk wanda ka gani duniya amfani yake neman makan shi ko na duniya da lahira ko na duniya ita kadai ina fata an fahimci ni mutum ya nemi amfani na duniya da lahira shine abin da yafi wani amfanin lahira kawai zai nema ya ga duniyar mata zan shirme duk da yake irin wannan kuma mutum na iya kaucewa in bai aniya ba wani kuma kawai amfanin duniya da jami shi yasa da kaga mutane na faɗi ka tashi zage zage in ka bincika sai an samu duniya ciki eh lalle inda aka samun kuɗi akwai matsala akwai zage-zage akwai cin mutunci akwai hasara inda ake samun ana son wata mace wadda kowa na so mai kyau a to yanzu yanzu aka jin fitina ta tashi wani na son shi daure wani na wani na mu shiri wani na cewa kaza wani na cewa wani bai da uba wani ba dan gari na ba wani ba dan kasa na ba eh an ce ana son matsayi yanzu ana cewa a'a ai a bincika eski ma ba dan kasa na ba ai mahaukaci na a'a ai kaza na ai wani mutumin nan tsohon mazinaci na ai kaza kaza ai duk inda an ka ce maka akwai mace ga wuri ana son ta mai kyau ko an ka ce ma akwai kuɗi cikin al'amari ko an ka ce ma akwai matsayi na duniya ko na gargajiya ko ko na zamani to wallahi sai dai a hankali za ka ga mutane al'amarin duka ya buga ya rikici nan na suka yi maka su amfani to amma kuma sharri a'a shi shi na gaba dan mutum shi yasa hausa suke cewa sharri gaba aka saka ko wasu saka baya cin mai kaka yi kuma an ka ce sharri baka da ubangida shi yasa kake ganin hatta da mutanen da sun ka aikata banna ai an ka ce waye aikata wannan sai su kauce ba su ce su sun ka aikata wannan domin sharri mi baka da ubangida haka an ka faɗa to in ka san ba ka son a ce kai ka aikata abu dan me za ka aikata shi lokacin da kake da iko sai ka aikata abin da kake so bayan an kwace maka mulki za a faɗi abin da ka aikata kuma ka ce baka yadda ba a'a to tun farko ka daukan makanka ka daukan makanka wannan sha'ir yace la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا كذا كي ظالمتي لوقت انك كده إيكو فالظلم آخره يأتيك بالندم شي ظالمتي كرشينا ذو ما كان ندناوا ني أبين ذاك نداما كينا tanamu ainaka idon ka za su je su yi bacci wal mazlumu muntabihun mutanen da ka zalunta ko wanda ka zalunta yana nan ya tashi ya farka ya du'u alaika yana cewa Allah ka isan min Allah ka saka min Allah kai kaza Allah kai kaza karhe uku na dare dama mutane sun ji an ce lokacin nan Allah ga sab kowa yana karba addu'o'in mutane duk wanda ga bukatar ce to Allah ni son da kai Allah a maida shi misali wanda mutumin a maida shi makiyacin da sai ya haukace wa ainullahi lam tanami kuma idanun Allah idon Allah ba sa bacci kenan ya kamata dan adam ya hattara da wannan qul la amliku li nafsi darran wala naf'an to kaji dai abin da yasa ash-shaykh sayyid tantawi ya kawo wannan yana at-tafsir al-wasit sayyid tantawi shaykh al-azhar ne a cikin babban abin ban mamaki na tarihinsa da ya je jarabawa a azhar sai ya je ya yi jarabawa kamar in mutum na da baka yana yin abin nan jarabawa ya zabi inda zai yi ko filiyar ake cewa ko branch sai je guda biyu yayi ta Qur'ani da shari'a sai je kuma yayi ta wato abin nan barkwanci aikin drama yadda za a yin film film kuma da aka zo sai ya ci jarabawa a wuri biyu ya ci a can inda ake yin film kuma ya ci a can inda ake yin tafsiri amma da Allah ya zaɓe shi malami na duniya sai ya aje wajen da ake yin fim fim sai je karatun tafsirin alkur'ani a nan ya zan babban malami har ya zan shugaban shekul ashar shi yasa Allah shi yake zaɓen bayi can shina ganin wannan wasa tana burge shi amma daga baya Allah subhanahu wataala haka ya so da shi sannan kuma abin da zamu liƙe da shi na kissa wannan bawan Allah duk da yake wannan aya tana da sauran bayani dole mun san ba zamu iya kawo shi ba saboda lokacin namu bai zai bamu dama ba shine cewa a Sheikh Saidu Tantawi ya karantar a jami'an Madina sannan a sheikh muhammad ayub wannan limamin madina wanda ya rasu shekarun baya allah ya ji kan musulmi gaba daya shi ma tsantsawi ya rasu a can riyadh an je wani taro shi ya yi ishrafi na magister master da ake cewa ta tafsiri ta a sheikh muhammad ayub sheikh tsantsawi shi ne ya yi wato ishrafi a kanta da haka dai tafsirin yana da amfani sai dai wajen wani wajen ayoyin ta'wilu sifat wani lokaci yana da aqida ta ash'ariyya kenan wannan wurin za a iya kauce masa ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai wannan na kawo bayani ne mai so ya koma cikin littattafan balaga ta alqur'ani irin su wato alburhan na imamul karmani ko kuma wato at-tahrir wa tanwir na kawo shi da kuma wato التعبير القرآني نا أستاذ الدكتور فاضل سام الرأي زي يد أكي قباتر دا كلمة مي أسر قباتر دا ونا جنكر دا ونا ولو كنت أعلم الغيبة دا ناسا غيبي لاستكثرت من الخير دا نا يوي تسامو الخير وما مسني سوء دا توتابة تساميني با كنن دا ناسا دا تشيوا شيسا الله سبحانه وتعالى قوي ولا أبو دا أنكا سوا ياسا كاين دا زي فادي دا بزي سيو كاين دا زي فادي بس سيو دا زي أرنغا دا متن ياسا إن دا زي جي إن يجي بزي سامو با دا بزي تنبي ما أبن بزي سامو با دا متن بزي جي تنبي أبن بزي سامو بزي سامي شبا ma'ana dai al'amura za su canzawa da mutum kullun yana tare da alkhairi to amma akwai wani iskali akan wannan aya shine Izzuddin Izzuddin Abdussalam Sultanul Ulama yace to wannan aya shi yana ganin akwai babban iskali cikin ta wanda da yawa daga cikin malamai kuma su hankalta mishi ba domin annabi ya ce da ya san gaibi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya yawaita samun alkhairi da tuta bata same shi ba alhali kuwa shi gaibi sanin gaibi bai iya canza kaddara Allah domin in Allah ya kaddara ma abu ko ka san zai same ka ko baka san zai same ka ba dole sai ya same ka to ya za a yi ga ayata ce walau kuntu a'lamul ghaiba da na san gaibi la taksartu min alkhair da na yawaita maka kaina alkhairi da ban je wajen yaki an ka cutar da ni ba da na kare kaina da kowane irin sharri ah to ai Allah ya kaddari cewa sai ya same shi to da tabbas wannan abin ko ya san shi ko bai san shi ba tabbas tilas ya same shi misali mutuwa Allah ya kaddara sai mun mutu babu wanda ya hana kanshi ya mi ya mutu kuma Allah ya kaddara wani sai ya yi maka kaza ko da ka gane wani zai yi maka kaza ai baka isa ka kauce ka kauce daga wannan ba yaya zamu yi da wannan to Izzuddin Sultan Usulma yace a shi dai in dai an ka ce nan walau kuntu a'lamul ghaiba da na san gaibi lastakthartu min alkhair da na yawaita samun alkhairi wa ma masani su da cuta ba ta same ni ba amma almaqdur in Allah ya kaddara cewa hakan nan in na sani abin ba zai same ni ba amma ba wai shakki nuno in Allah ya kaddara abu in na gane ko ban gane ba ina da wani iko akan shi a'a sai wanda Allah ya kaddara ina iya kauce mishi kuma sai wanda Allah ya kaddara ba zan iya kauce mishi ba wa ma masani su da cuta ba ta same ni ba in ana to ga matsayin annabi yake faɗa daga cikin sifofi na ba komai bane ni illa nazirun sai mai gargadi wa bashirun da kuma mai bushara li qaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani waɗanda ba za su yi imani ba ina yi musu gargadi don gargadin ya zama to shaida akan su ranar tashi alkiyama ina musu bushara wannan bushara ba za ta amfane su ba domin bijirewa za su yi amma yana yin bushara ga waɗanda suke imani don ta amfane su waɗanda ba za su yi imani ba kuma zai musu bushara amma ba za ta amfane su ba zai gargade su gargadi ba zai amfane su ba ƴan uwa akwai bayanai a ƙarƙashin wannan aya ko wato bayani kaɗan wanda ban samu damar gabatar da shi ba amma insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu nari za mu zo mu ɗauka wato karkashin wannan aya sai mu tura zuwa ga inda Allah subhanahu wataala ya bamu iko abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh